alhamdulillah ko Allahu akbar amma ya zauna karatun qur'ani sai mu mutane aka ba wannan matsayi li'annahu karamatul lil bashari yanda shi Abdullahi dan Fodo yake faɗa a miftahu tafsiri to na aikin kuma kamar kiyaye ajiye ajiyen da aka bashi ko aran da ya aro abu a hannun wani to ya gama amfani da shi ya mai masa da kayansa kar kuma ya danne wani aiko ban mai masa ma ba komai a'a amana ce ya mayar to na kudurce-kudurcen kuwa kamar ta Allah da kyautata zato bil halki da halittar Allah a gaba ɗaya wannan ayar inna Allah ya murkumu an tuwaddula mana ta ila aliha tana daga kalmomi wanda suke takaitattu amma sun tara ma'anoni masu yawa sun tara ma'anoni masu yawa ta yi kama ta zo da ma'anar faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala hakika mu ne muka fitar da amana ga sammai da ƙasai karanta aya har ƙarshe ala in an tsaya an bincika an gano za a gano haka da shi yasa yana daga irin wannan amanonin kamar amana da Allah yake bayarwa ga mace Allah ya bata ciki wannan cikin da aka bata amana ce halitta ce ta Allah aka ce ta ɗauka zuwa wani lokaci akwai lokacin da za a raba ta da shi ta ce za ta je ta fidda shi da ƙarfin tsaya ba daidai ba yana daga amanar Allah jini da yakan zo wa mata na haira shi ma amana ce ta Allah mace ta ce za ta yi wani abu nan ta maganin wannan ita ta jinin ya zo mata shi ma ba daidai ba yasa malamai suka ce idan kamar a wajen al'ada yayin idda ne ta yi haka to sam sama za a yadda da idda ta ba mace ta sha magani don ta yi ta gama idda wannan idda ta ta ba ta gamu ba sai ta yi ta yadda tsarin Allah yake yadda tsarin Allah yake wannan ne ta daidai ba ta ce za ta bi wani tsari na ta ba tsari na shaidan ko da yake a wajen ibada malamai suka ce to in ta yi din ta yi ba daidai ba amma dai za a ɗauka ibadar ta yi misali mace tana jin tsoron ta je makka wajen aikin hajji jini zai zo mata ta ba ta samu ta yi dawafi ba sanda ake dawafin to ta sha magani don jinin ya ɗauke ta samu ta yi dawafi to wannan in ta yi dawafin ya yi amma dai ta yi ba daidai ba wannan shine zancen da ya fi rinjaye a wajen malamai amma a wajen idda gaba ɗaya sai a ce ba ta yi ba iddan ma gaba ɗaya ba ta yi ba to nazalat wannan aya ta sauka lamma a haza aliyu radiyallahu anhu miftah al-ka'bati wa kazina sayyidina ali Allah kare da gare shi karban mabudin Ka'aba da karfin tsiya daga hannun Usman ibn Dalhata al-Hajabi mai tsaron Ka'aba sadi ne hada shine mai rike makullin Ka'aba kasaran da karfin tsiya lamma kadiman nabi sallallahu alaihi wasallam makkata yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka amal fati shekarar da aka budu makka ya ce shi ba zai ba da mukullin ba balle a bude manzan Allah ya shiga ka'aba ya ce shi ba zai bayar ba ya ce wai da ya san cewa ya tabbatar cewa manzo ne na Allah da ba zai hana shi ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da na Ali ya karba sai ya nufin cewa kuma a kyale a kwace ma kula da ka'abar daga hannun amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a maida wannan mukullin gare shi ya ce haka ga makullin halidatan talidatan zai ɗore a hannun da hannun zuriyar ko har abada har abada ba wanda zai karba daga hannun ku ba a jiba min zalika usman ya mamaki daga wannan manzo Allah ya karanta masa wannan ayar fa aslama nan take musulunta yasa ko shoshe wanda yake kafiri daiwa kafirai idan da za a bayyana musu farlar da take cikin musulunci da tsare-tsaren musulunci da yawa za su musulunta amma inda laifin yake galibi mu kanmu musulmi mu ne ba ma riko da tsare-tsaren musulunci balle har mu ce za mu ɗora wani a kai shi yasa inda wani malami yake faɗa ne al-islamu mahjubun bina musulunci mu muka yi masa shamaki ya zamo ba ma a ganinsa mutane da yawa ba sa ganin farlan musulunci ba sa ganin tsare-tsare na ɗaukaka na bajinta da suke cikin musuluncin saboda mai musulmin kansu ba sa aiki da wannan tsare-tsare ba sa riko da wannan shi yasa ba sa gani balle har su san farlan musuluncin balle har su sha'awar musulunci to wal can yace qala al-bagawi bagawi yace nazalat ayan ta sauka fi usman ibn talat al-hajabi a cikin usman ibn talat mai tsaron ka'aba daga bani abdiddari wa kana sadinar ka'aba ya kasance shine mai tsaron ka'aba mukullin ka'aba a hannunsa yake yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka shekarar da aka budu makka a galaka usman baba ka'aba ce usman ibn talhaka ya rufe kofar ka'aba ya hau kan rufin ka'aba min Allah ya nemi mabudin ka'aba aka ce da shi yana tare da usmanu ya ce ya zo ya bude usmanu ya ce ba zai bude ba ya ce wai da sun cewa ai manzan Allah ne mifta da ba zai hana shi mabudin ba sai da na ali je ya murɗe hannunsa ya karɓi mabudin da karfin tsiya ya bude kofar ka'aba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ka'aba ya salla a cikin ka'aba raka'a biyu yayin da manzan Allah ya fito amminsa Abbas ya tambaye shi ya ba shi mabudin ka'abar in ya so ya koma shi ne mai tsaron ka'abar da ta tafi alawusti kayatu wasu danatu domin aikin shayar da alhazai wasu danatu da kuma gadin ka'aba rike makullin ka'aba ya zamo biyu ya hada daman da su banu hashimin su ne suke jibinta su kaya aikin shayar da alhazai shi yasa kula da rijiyar zanzan a hannunsu yake sai ubangiji ya saukar da wannan aya rasulullahi aliyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barci sayyidina ali ya mayar wa ya mayar da mabudin zuwa Usman ibn Talhata ya masa hanzari ya bashi hakuri cewa ko da aka murde hannunsa aka karba ba wai dan akwata bane dan yaki ne da ya yadda ya bude wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba wanda zai karbi mukullin ma daga hannunsa sai sayyidina ali ya je mai masa da mukullin ya bashi hakuri Usman ibn Talhata yace da Sayyidina Ali a karata kai mun do ka tilaste ni wa zai ta ka cuce ni ka madan hannu sannan kuma ka zo ka ce zaka bani hakuri in sannan ka zo ka ce zaka bani hakuri sai Sayyidina Ali yace hakika ubangiji ya saukar da sha'ani ya saukar da Qur'ani a game da lamarinka ya karanta masa ayan nan ya musulunta mabudin ya zama yana tare da shi har ya mutu ya ba da shi wakacin mutuwarsa ga dan uwansa shebatu mabudin ka'aba yana nan a hannun 'ya'yansu har zuwa ranar alkiyama har gobe zuriyar banu shaibata dinnan su ne suke yin rike kullun ka'aba to wal ayatu wannan ayar wa in warada ko da yake ta zo ala sababin hasim bisa sababi hasi o mu muhamu tabaru ana isna da umuminta ana isna da umuminta bi qarinatul jam'i tunda an kawo amanati jam'i shi yasa ya dau umumi wal jam'u za'ira fatin aw al wala ahada lahu wa qila laysa musjala inda suyudi yake fada a kawkabus sadi ko yanda amri yake fada الفرد والجمع المؤرفان to billahi kalkatiri wal insani yake fada a manzumatul warakati ko nazmul warakati alfarad wal jam'ul mu'arrafani billahi kalkatiri wal insani to wai za a mu shi yasa koyaushe ana fada wato al'ibratu bi umumin labzi la bi hususis sababi al'ibratu bi umumin lafzi la bi hususis sababi to amma fa wa mahallu zalika inda aka ce ana isnan umumin lafzin illam tujad qarinatul hususi in ba a samu qarinar da za ta nuna cewa a'a hukuncin nan ya tsaya iyaka nan ba fa yakunu mutabaran to a sannan hususin za a dauke shi ina misali kan nahi an qatl nisa'i kamar hanin manzon Allah daga kashe mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga a kashe mace fa inna sababahu dalilin zuwan wannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'am ra'atan harbiyata ya ga wata mace kafira makatulata ko an kashe ta kazalika yadullu ala tasasi bil harbiyati wannan ya shirya kenan cewa hanin da aka yi daga kishin mata yana nufin a wajen yaki fala yadulu fihi al murtaddatu mace wadda ta yi ridda musulma in ta yi ridda ba ta shiga a cikin wannan ba ita sai a kashe ta musulma in ta yi ridda sai a kashe ta yadda yake kenan a masabar imam malik da masabar imam shafi'i wala zaniyatu ko wadda ta yi zina wannan duk masabobi ma sun tafi akan cewa muhsana in ta yi zina za a kashe ta amma inda aka samu sabani wadda take musulma ta yi ridda to abu hanifa da jama'a suna ganin ba za a kashe ta ba cewa ai da aka ce man baddala dinahu faqatuluhu man din ya banta da maza amma malikawa da shafi'awa suka ce a'a ya hada han maza kaf ya hada har mata wa ma duhulu man li'unsa janaf yanda mai maraƙi su'ud yake fada mace ta iya shiga ko tana shiga a lafazin man ba sai lalle maza ba an shi yasa duk wannan ka'idoji ne na usulul fiqh wanda yake an samu sabani magana da sawi ya kawo yana tafiya ne bisa tsarin malikawa ko ya kawo ta ne yadda take a masabar malikawa da shafi'awa amma ba wajen hanafiyawa ba hanafiyawa suka ce wannan hanin da aka yi daga kashe mata ya hada har murtadda ko wadda ta yi ridda ba a kashe ta ba sai dai a daure ta ko a wani mata a dau wani mataki a kanta amma dai ba a kashe ta ba wai za a kamtu kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana umartar ku idan za ku yi hukunci duk sanda za ku yi hukunci bainan nasi tsakanin mutane ya muruku to ubangiji ya umarce ku an takuma bil adli ku yi hukunci da adalci a tsaya a yi adalci ko da tsakanin kafiri ne da musulmi to a yi adalci kada a ce wannan nan kafirci idan kafiri ne ba za a zalunce shi a'a ko shi aka zalunta Allah ba zai yadda ba kuma sai ya bi masa haƙƙinsa sai yasa guri da yawa a Qur'ani aka bar wannan wannan wala jalaminnakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu kada wata gaba da take tsakaninku da wasu mutane ya dora ku akan cewa kada ku yi adalci dan abu ya hada ku da su ko da su din ne yasa kamar masabar malikawa aka ce wasawwa bainal hasamaini alƙali wajibinsa ne ya daidaita tsakanin masu shari'a biyu aka ce walau bainal musulmin wa kafir ko da tsakanin musulmi ne da kafir yadda ya afko ga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da alƙalinsa shuraihu an ce wata ran sayyidina ali ya yadda silkensa shikenan sai ga silken a tare da wani bayahudi sai ce kai wannan silke na ce bayahudi ya ce a'a ba silken ka bace kakkace silken ka ce ta wace sayyidina ali ba yanda zai sai dai ya kai kara ya kai kara gaban alƙali shuraihu da aka je wajen shari'a sayyidina ali ya zauna waje a ware yana halifa na musulmi a sannan duk duniyar musulmi tana ƙarƙashinsa sai alkali shurahu ya ce ya aliyu fa sauwi hasmaka ali tashi ka tsaya inda abokin shari'a ka ya tsaya kaka ce za ka ware wani waje naka ka ce ya aka yi ya ce ai wannan sulkensa ce aka ce kana da shaida ya ce eh ga shaidar ɗana hassan da huzaimatu alkali shurayu ya ce to shaidar huzai mutu za mu karba amma shaidar ɗanka hassan ya ba ya ba ya shaida gare ka ai ba za mu yadda ba ai ba a karɓar shaidar ɗa ga ubansa sai dina ali ya ce hassan ɗin da manzo Allah yake cewa shine shugaban samarin yan aljanna shi zaka ce ba zaka yadda da shaidarsa ba yace kwarai yana da wannan matsayin amma ɗanka ne shi yasa ba za mu yadda ya ma shaida ba in kana da wata shaidar ka kawo bayan ta huzai mutu ya zama sulke naka ne sai dana ali bai samu wata shaidar ba alkali shirau ya dau silke ya ba ba yahudu ya ce in gwado dau silken ka tafi tunda bai tsayar da shaida akan nasa ba ne ba yahudu ya daga ya ce a halifan musulmi ya ga abinsa tare da ni amma bai da karfin ya kwata bai bai da damar ya kwata bai da damar ya kwata ya zo ya kawo ni gaban shari'a amma in ka da shi lalle wannan addinin naku cike yake da adalci cike yake da tsare-tsare na adalci nan take yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ya musulunta saboda ganin kyawun musulunci yasa Allah yana umarta ko inda za ku yi hukunci tsakanin mutane to lalle ku yi hukunci da adalci ya bashi ya ba shi sulkensa wato sannan inna Allah ne in ma ya izuku hakika ubangiji subhanahu wata'ala abin da yake umarta ku da shi abu ne wanda yake mai kyau kwarai ta yi idgamu mimi ni'ima fi ma a wannan ni'imma an yi idgamun mimin ni'ima ne a cikin ma asali ni'ima ma ni'ima ma to amma sai aka idgamun nunin ni'ima din a cikin ma din ya koma ni'imma fi ma a cikin ma annakiratul mawsufati nikira wadda take mausufa wadda ita ce fa'ilin ni'ima din ai ni'ima shay'an ai madalla abu ya izukun bi da yake gargadon ku da shi wato akwai sabani wasu suka ce wannan ma din tamizi ya wato tamizi ne wasu suka ce fa'ilin inda ibnu malik yake faɗa a cikin alfiya wa ma mumayyizun wa qila fa'ilu fi nahwi ni'ima ma yaqulu al-farilu ni'ima ma yaqulu al-farilu to da ainihin ima shay'a madalla abu shi mafasur ya tafi akan cewa tamizin ne wato a iya cewa kuma fa'ili ne a iya cewa fa'ili ne amma mafasur ya tafi akan cewa tamizin ne akwai dai zantutukan guda biyu madalla abu da ubangiji yake gargadan ku da shi wato ya izu kudin shi ne na'atin nikiran nan na'atin nikiran nan shi yasa in an ce ma din fa'ila ce to jumlar ya izukum ya zama a mahallin rafa'a take in ku an ce ma din tamizi ce a mahallin nasba take to ya zama ya izukum din ma a mahallin nasba yake a mahallin nasba yake tadiyatul amana shine ba da amana wal hukumu bil adali da kuma yin hukunci da adalci idan ya zama duk wanda aka ba amana zai ba da amana a ce duk shugabanni tun daga na tarayya na jiha ne na karamar hukuma ne na duk abin jama'a da yake hannunsu suna kokari kowa sai abin ya sadu da shi a ce duk wani ma'aikaci malami ne na ofis ne ma'aikaci ne na injiniya ne menene kowa ya dubi cewa wannan abin amana ce aikin nan da yake hannunsa amana ce a ce yana yin daidai sannan kuma a ce wajen alƙalanci ana hukunci da adalci to yaushe za a ga wata rigima a duniya ai ba wata rigima ba wata rigima da za ta saura a duniya amma me yake kawowa rigingimu suke abkuwa rashin amana rashin riko da amana ba riko da amana tsakanin miji da mace a samu sabani alhali mijin a matan nan amana ce a hannun mijin kayan mijin amana ne a hannun matar amma kuma kowanne ya ringa ha'inci tsakanin ɗa da uba tsakanin yaro da mai gida tsakanin wanda ake mulki da wanda suke mulkinsu to duk a ta samun sabani saboda tozarta amana me yake kawo haka tozarta amana me yake kawo kuma da yawa wani ya ce ma shi ba sai ya je wajen shari'a ba bara ya ba haƙƙinsa da kansa duk abin da za ta zai afku ya afku saboda in ya je wajen shari'a ba adalci za a yi ba wannan yake kawo ya ce to bara ma ya dau ya bi wa kansa haƙƙinsa yasa an dai za a dawo a tsaya a yi aiki da ayan nan to duniya ko za ta zauna lafiya inna Allah haƙiƙa ubangiji kana samiya ya tabbata mai ji ne lima yuqalu ga duk abin da bai suke faɗa basira mai gani ne bi ma yuqalu da duk abin da ake aikatawa duk abin da ake aikatawa Allah yana gani يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا ya ko waɗanda suke mummunai kira ne ga duk wanda yake mummune ga abinda ake bukata daga gare shi abinda in ya tsaya ya yi zai kai shi ga arziki na duniya da lahira ati'ullah ku bi Allah wa ati'ur rasula ku bi manzo kuma sallallahu alaihi wa sallama fi ma ya muranuku a cikin abinda suka umarce ku bin manzo sallallahu alaihi wa sallama shine bi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma kenan ashe abu duk wanda bi gare shi yake biyayya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama lalle akan dukkan mai son ya aiki da wannan umarnin in ka samu wanda zai dora ka akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake biyayya ka gare shi za ta zama biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai zama maka wajibi ka bi shi aiki da wannan yanda aya wata aya ma kuma take faɗa wata bi sabila mana na ba ilayya wata bi sabila mana na ba ilayya kai bi tafarkin duk wanda yake ya mai da lamarinsa gaba ɗaya gare ni ashe koyaushe a bi tafarkin wanda yake ya mai da lamarinsa ga Allah in an samu wanda yake a irin wannan matsayin ya zama dole a bi shi yanda maulan mu shautu jan usman yake faɗa a kasidarsa da yake ban shau ibrahim radiyallahu ta'ala anu yake cewa akwai wasu da suka sa ni a gaba ba abin da ba sai mun ba abin da ba sai mun ba sun ce na yi ba daidai ba sun ce na ba tsarin addini sun ce na kafurta sun ce na yi kaza sun ce na yi kaza duk wannan suna faɗa ne bita zuwere da kagen kagen ƙarya suke inni ilaika faƙero ya ce budoni zunubin gaira anni uhibbukum wa israkumu kafin wa maliya gairo ba wani laifi da na yi musu cikin duk masu min wannan ba wanda na taba ba wanda na taba kayansa ba wani laifi da na yi musu laifi na ɗaya a wajensu shine ni ina son ku shehu soyayya ta gare ku shi ya kawo nake mai laifi a wajensu kuma koyaushe kokari nake in bi tsarin duk tsarin ku ba ni da wani in ba ku ba wai wa ka kuyi lakum kaful lida kuma na tabbatar da cewa biyayya da nake muku biyayya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda dai aka samu wanda yake in an bi shi an bi manzon Allah ne ya zama wajibi lalle a bi shi tunda Allah ya yi umarni da abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum ku bi kuma ma'abota lamari a cikin ku alwulata ku bi sarakanku sarakai na musulunci wasu ka ce wannan ya hada da malamai bangarori biyu ne waɗanda suke ulul amri akwai wanda su za su faɗi magana akwai kuma wanda za su iya zartaswa su wanda za su faɗa ɗin su ne malamai wanda kuma za su iya zartaswa su ne sarakai ko masu mulki idza amarukum idan sun umarce ku bi da'atillahi wa rasulihi da bin Allah da bin manzon Allah banda inda shi mai mulki ya umarni da wani abu wanda yake sabanin bin Allah to wannan wajibi a saba masa domin an faɗa la ta'ata li makhluqin fi masiyatil haliqi qur'ani yana faɗa mana wallahu wa rasuluhu ahaqu an yuruhu in kanu mu'minin mu'mini ko yaushe kokari yake ya sami yaddar Allah da yaddar manzon Allah yadda Allah ko da manzon yadda manzon Allah ana samu ne a cikin biyayya gare su sai wanda yake aba Allah shi zai sami yadda Allah sai wanda yake aba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai sami yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa inda yake wani ya umarni da abin da yake ya saba da umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai a kyale mai duwan duk umarnin mai umarni a dawo a bi umarnin Allah abu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ulil amri muhashi yace yadulu fihi al-hulafa'ur rashiduna halifofi shiryayyu sun shiga cikin wannan wal aymatul mustahiduna da shagabannu mustahidai wanda suke mustahidai lalle a bisu kakkace kai baka kai matsayin ijtihadi ba amma ka karanta wasu yan hadisai ka karanta hadisai ai shikenan kai ma yanzu zaka ba kanka matsayin ijtihadi tunda kana tare da hadisai oh ba haka abin yake ba an samu manyan masana hadisai da suka gabata amma da yake a wasu bangarorin na ilimi an fi karfinsu suka mai da lamarin nasu ga wanda suka fi su a wannan bangarorin na ilimi yanda imami ahmad imam ahmad wanda yake inda wajen sanin hadisi ne inda wajen sanin gundarin hadisi ne ya fi imami shafi amma kuma yake cewa ba mu san yadda za mu iya gano hukunce-hukunce hakika ba daga hadisai sai da muka zauna da imami shafi sai da muka zauna da imami shafi wanda shi kuma imami shafi yake cewa da shi idza saha inda kumul hadis fa alimni bihi tunda ku ne gwanaye na hadisi duk sanda ku zama hadisi wanda yake ingantacce to ka faɗa min ka faɗa min ku ku ne gwanaye na hadisi eh ku ku ne gwanaye na hadisi amma shi imam Ahmad din ya sallama wa imami Shafi yake faɗa wa abokinsa ma da yake zuwa wajen dattijan malamai wanda shi imami Shafi ya girmi su imamu Ahmad tsakaninsa da imamu ahmad shekara goma sha hudu ya girme shi da sha hudu an haifi imami shafi hijira ta ɗari da hamsin shi ko imami shafi an haife shi hijira ta ɗari da sittin da hudu to a sannan akwai wanda yake sun girmi imamu ahmad da shekara talatin arba'in hamsin dattijai kwarai malamai amma kuma irin buɗin da Allah ya wa imami shafi'i a ilimi musamman usulul fiqh ba sami irin wannan ba shine imami shafi'i yayin imam Ahmad yake cewa da wani abokinsa minacin zama da dattijan malaman nan cewa wa'annan abin da za ka samu a wajensu in ya tsere ma ma ka iya samu amma kaga wannan da kake ganin saurayi ne malamin nan da kake ganin saurayi ne abin da yake tare da shi in ya tsere ma to ba inda zaka samu eh ka je ka zauna wajensa abin nan in ya tsere ma to ba inda zaka samu shi imami shafi'i wa fati jira ta mai tan da hudu yana da shekaru hamsin da hudu a duniya shi ko imamu ahmad wa fati bayansa da shekaru talatin har da bakwai wato hijira ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya yana da shekaru saba'in da bakwai a duniya shi ya shekaru saba'in da bakwai ne a duniya shi imami imam Imam Ahmad shi yasa shine na biyu a masu masababin nan guda hudu a wajen dadewa a duniya bayan Imam Malik da ya tamanin da shida to sai shi da ya saba'in da bakwai sai Abu Hanifa da ya saba'in daidai sai kuma shi Imam Shafi wanda shine mai gajeriyar rayuwa a cikin su hamsin da hudu kawai ya a ciki to wato to wanda yake mustahidi lalle a sallama masa a yadda cewa mustahidi ne ba daidai bane kawai don ka samu wani bangare na ilimi ka ringa baiwa kanka matsayin ijtihadi ba daidai ba ne haka ta yi wasu abubuwan da yawa dole in suka bijiro gare ka sai dai ka koma ga wannan mustahida sai dai ka koma ga mujtahidan su suka sanya za su fitar da abin amma kai iyaka abin da kake karantawa ba zai iya nuna ma yadda za a fitar ba yanzu misali a cikin qur'ani ba inda Allah ya fito a fili baro-baro ya faɗi cewa ƙarancin mudda ciki wata shida amma kuma malamai suka ce ai qur'anin ya zo da haka sai da na ali radiyallahu ta'ala anhu ya ce ai qur'ani ya zo da haka ta yaya ai ko ba ayar da ta zo da cewa karancin mudda ciki wata shida a ai akwai a hada ayoyin a tsaya a fahimta a zurfin fahimta ai qur'ani an faɗa cewa wal walidatu yurina auladahunna haulaini kamilaini iyaye da suka haihu iyaye mata da suka haihu sa shayar da 'ya'yan da suka haifa wata 24 shine shekara biyu cikakku kuma a wata ayar aka faɗi cewa wa hamluhu wa tisaluhu salasuna shahara daga samun ciki da shi yaro har zuwa a yaye shi wata talatin to a cikin wata talatin an ware wata 24 wata nawa kenan wata shida suka saura shi yasa sanda aka kawo wa sayyidina usman wata mace an aure ta da wata shida daga auren ta haihu ya ce ai lalle zina ta ta je ne da cikin zina gidan sayyidina ali yake cewa da zan kawo ma qur'ani sai in rinjaye ka daga inda qur'ani ya ce ya sa malamai gaba ɗaya suka tafi akan cewa da za a mace ta zo sai ta haihu wata shida bayan tare wata za a ɗauka ɗan wannan mijin ne sai dai idan shi ne da kansa ya kore cewa ba ɗansa ba ne a sannan ko damar da yake da ita ita ce ta yi li'ani da ita matan nan sai dai yi li'ani don kore dan matuƙa ita ta ce masa ai ɗansa ne za a yi ɗauka cewa eh ɗansa ne saboda aƙallu muddatil hamli sittatu ashuri ƙarancin muddar ciki wata shida a mafi yawan muddar ciki shine aka samu saɓani hanafiyawa suka ce shekara biyu baya haura shekara biyu wato shafi'awa ko suka ce shekara hudu malikawa ko zancen da ya fi shura a wajensu shine shekara biyar akwai kauli da cewa ma ai mudda ba iyaka inda za a ga maulama shomala teku ya yi bayani a littafin sa manahilun rashadi cewa akwai kauli ma da cewa mudda aka samu da tilhamni la amadala lan tiha alaha to fahimta na za ta in kun sabani ita lafin kun yi sabani fi shayin a game da wani abu ko menene farudduhu to kuma da hukunci akan sa ilallahi zuwa ga Allah ai ila kitabi zuwa littafin Allah war rasuli kuma yar zuwa ga manzo muddati hayati sanda yake cikin rayuwa in yana halin rayuwar nan ta duniya wa ba'dahu bayan ko fatinsa ila sunnati kuma yar zuwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ikshifu anhu minhuma ku nemi sanin wannan abin daga qur'ani da hadisi qur'ani da hadisi sune kololuwa duk abin aka mai da shi ga qur'ani da hadisi to an kai shi sanda yake cikin rayuwa in yana halin rayuwar nan ta duniya wa ba'dahu bayan ko fatinsa ila sunnati kuma yar zuwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ikshifu anhu minhuma ku nemi sanin wannan abin daga Qur'ani da hadisi Qur'ani da hadisi su ne kololuwa duk abin aka mai da shi ga Qur'ani da hadisi to an kai shi karshe bayan nan an samu hukuncin sa a Qur'ani ko a hadisi kuma ba za a kai gaban wani ba an kai karshe kenan yanda Maulana Shehu Ibrahim yake faɗa a nazari lafin baina daha wa gairihi ya rahu labibu غير عين أماي أيا ناس هلو الهزل وقفو محمد وإلا ترون الدهر جد برائي تو هل الدين, هل الدين غير الذكر والسنة التي أن المصطفى صحت فتلك دوائي أكوي وانا أبا الديني إن با قرآني با ده حديثي إن قاتتشي ده منزول صلى الله عليه وسلم أيني وإنا سنور كدني ni wayannan abu biyu sun warkar da ni to in kuntum tu'minuna billahi mataka dai kun yi imani da Allah wal yawmil akhir mataka kun yi imani da ranar lahira in dai kun yarda da Allah kun yarda da ranar lahira to tsarin nan da aka faɗa muku shine wajibi akan ku ku bi zalika ay raddu ilaihi ma kuma da lamarin ku zuwa ga qur'ani da hadisi hayr ya fi lakum gare ku minat tanazu'i daga jayayya wal qawl bil ra'ayi ko ku dinga fadar abu da hangen kanku ba tare da istihadi ba amma a gane da aka ce a mayar ga qur'anin fa ko a mayar ga hadisi wanda yake ya kai wannan matsayi ba wanda yake la'alla shi a hadisi iyaka umdatul ahkam ya sani ba hadisan da basu kai ɗari biyar ba ko ko iyaka wato bulugul maram ya sani hadisan da basu kai dubu biyu ba amma ya ce ai ya zamo mujtahidi ko me zai yi iyakar sanan alhali iyakar sanan ba wannan ake nufi ba ba wanda yake mai karambani ba wanda yake ya tsaya ya yi iliman ya Allah ya hore masa ya kai wannan matsayin a ce su mujtahidai za su kare akwai sanda za a sami ba mujtahidi abu ne mai yiwuwa wajen wasu malaman amma wajen wasu malaman kamar hanabilawa mabiya imam ahmad suka ce ba inda za a yi a ce a duniya a rasa mujtahidi yanda jalaluddin suyudi yake faɗa a kaukabu sadi jaga huluwul akri an mujtahidi wa mudlakan yamna'u qaumu ahmadi jaza hulul akari an mustahidi ta ya zamo a samu gaba ɗaya a wani zamani a rasa wanda yake ya kai matsayin mustahidi amma wa mudlakan yamna'u qaumu ahmadi mabiya imam ahmad ibn hanbali suka ce bayan da za ba za ta taba sabuwa ba a koyaushe a duniya matukar akwai musulmi to za a iya samun wanda za ike sun kai matsayin ijtihadi ko da shi Abdullahi dan Fodo yake faɗa a ƙarshen alfiyarsa ta usulul fiqh wanda yake a ita ma yake nuna cewa ai lalle ko a koyaushe za a samu sai da yake cewa wa alihi wa sabihi amjadi ma da mafina ahlul ijtihadi wa alihi wa sabihi amjadi ma da mafina ahlul ijtihadi malamai malikawa da yawa musamman na ƙarshe suka ce idan dai shi mijin da ya aure ta ba da shi aka haɗa bakin ba to wannan auren ya inganta abinda ba a so shine shi mai auren mijin da zai aura ya zamo wato ya aure ta ne da niyyar ya sake ta ta koma gidan mijinta na baya to wannan shine yake haramin kuma wanda ba zai taba ba da dama ta koma ba amma in ba haka ba ita ce da mijin suka hada baki wannan tayu in ta je ma ita kanta ta sake ra'ayi tayu in ta je gidan wannan mijin sabo ta ga abin da bata gani a baya ba eh ga ta iya sauya ra'ayi ko to eh wato an ce tawilin ya bas isnadin da ya fara kawo ya dauko wani sabon isnadi wanda ba mai yawan yin sama irin muslim ko muslim yana yawan tawilin sanadi ha ha to zai samu lada kwarai kuwa ai akwai kaskan da kai illa iyaka wanda ya motsa bakinsa da ita da da kware kuwa ai akwai kaskan da kai illa iyaka wanda ya motsa bakinsa da ita ya motsa hankansa da ita ya fi lada daga gare shi da koyaushe aka ce an fi son ma a ɓoye ta an fi son a yi ta a ɓoye ba bayyana addu'a لمن إذنى ربه نداء خفيا قال ربي إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن والأرب كنت ررؤا وخفيا ma eh ya halatta bare kuwa dan mijin ma dan miji mijin matarka ya auri mace amma kuma sun rabu wannan bai haramta ita wannan matar gare ka ba matukar dai ba ita ce ta haifi matar taka ba to shine wajen umaratin wa ummil ba'ali aw zauji menene zuhilli na ujhuri wanda muka karanta kwanaki ko ai yana cikin wannan din wanda aka ce ya halatta to wannan shi ne ta kuma Allah wa duk zancen da kai da mutum a lokacin da baya da mutum baya kuma an yi da shi ne eh kwarai kuwa musamman ya zamo an faɗi sufa ce mummuna wadda idan da yana nan ba za ka iya faɗa ba amma in ka faɗi kyakkyawa to ai wannan yabo kai gare shi to sai wace
mutum yake tare da wata mata ina da wata mata sai daga baya ya bayyana cewa mata kuma alhali ta samu ciki da shi ya wannan mata yake ya dan ai za a ce ɗansa ne tunda yake ba za a yi masa haddi ba wa haisu dar'ul haddi yalhaqul walad fi kulli ma minan nikahi karfasa din da aure yake ba ce ko kuma ba ma aure bane amma aka ce dai ba za a yi haddi ba don an samu dan za a ce dan shi mijin ne shi yasa aka ce ba a ta da haddi da kuma dan samun dangantaka sai a wasu yan gurare ko ونسب والحد لن يجتمع إلا لزوجات ثلاث فاسمع مفتوتة حانسة ومهرم وأمتين حرتين فعلم بشرط علم في جميع ما ذكر تو sau ɗaya suke amma shekarar da yawa fadi shine har sau biyu da jin ramadan in ya zo sai mala'ika jibril ya sauko duk abin da aka saukar a baya daga qur'ani sai a sake karantawa shikenan yayi haka yake haka yake shikenan duk shekara amma shekarar da manzo Allah ya wafati har sau biyu ya sauko an karanta kuma sai ya sake saukowa aka sake karantawa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa ina hangen cewa ko dan ajali na ya matso ne to eh bai haddace ba ba wai bai haddace ba ai kamar ƙara tabbatarwa ne cewa iyaka abin haka yake shi yasa kamar shi qur'anin kansa da ake saukar da shi kamar ane masa wani auditin ne auditin ne iyaka yanda yake iyaka haka da mai haka yake shikenan eh iyaka wanda ka kawo min kenan ko eh iyaka wanda na kawo ma eh shikenan to sai sai alam tara ila alladhina yazkumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى ألم ترى ينذبك قال nan ne wajen tashin kotu wannan zala aya ta sauka lamma ta saman yahudiyo yayin da wani ba yahude ya jaye husuma wai munafikun da wani munafiki fada al munafiku munafikun yace aje ila ka abin al ashrafi zuwa ka abin al ashrafi liya hukuma bainahuma dan ya hukunci tsakanin su wada al yahudiyo shi ko ba yahudan yace aje ila nabi sallallahu alaihi wasallam waje annabi sallallahu alaihi wasallama fa atayahu suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fakara lil yahudi manzo Allah ya hukunci da cewa ba yahudan ke da gaskiya falam yarra al munafiqu munafiqin yake yadda da wani hukunci na manzo wata umar yace sai dai a je wajen sayyidina umar aka je wajen sayyidina umar fa zakara lahu al yahudi zalika ba yahudan ya faɗa masa haka kaji kaji ni da wannan ne muke shari'a amma na ce a je wajen manzan Allah shi ya ce a je wajen ka abunul ashrafi amma a ƙarshe mun je wajen manzan Allah ga hukuncin da ya kaji shine yace kuma to sai a zo wajenka fa qala lil munafiqi ka sayyidina umar yace da munafikin aka zalika haka aka yi fa qala na'am yace kwarai haka aka yi faqatalahu yace to ku bari in fito ya shiga gida kawai sai dauko takobi yana zuwa sai sare kan munafikin to sai Allah ya saukar da wannan hasilu ha tafsilan hasilin wannan a tafsilin abdullahi abbasin ya ce wannan a ta sauka ne a wato a cikin wani mutum daga munafukai sunansa bishiru an samu jayayya husuma tsakaninsa da wani bayahudin bayahudin ya ce bara mu tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana shari'a shi ko munafikin sai ya ce a maza bara a je wajen ka abu min al-ashrafi shine wanda Allah ya kiransa daguti ba yahudan ya yadda cewa ya je ya kai shi shari'a sai wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sai wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ga yahudan cewa shine da gaskiya yayin da suka fito daga wajen to yayin da suka fito daga wajen manzan Allah haza ila Muhammad da ni da wannan mun kai shari'a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama faga ya hukunci akan sa cewa bai da gaskiya amma ya ke yadda da hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ya kawo ni shari'a gabanka ma sai da namar ce da munafikin haka aka yi ya ce eh haka aka yi sai sai na umar ce da su kudan saurare ne ba zan shiga in fito wajen ku a sai da na umar ya shiga gida ya ɗauko takobi ya zare shi ya fito da shi wato ya zare shi ya rataya a wuya yana fitowa fara raba bil munafika ya daga ya sare kan munafikin da shi hatta bara da har sai da munafikin ya mutu ai mata ya mutu ya ce haka za a ƙari haka zan hukunci tsakanin duk wanda bai yarda da hukuncin Allah ba da hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wannan aya ta sauka malaika jibrilu ya ce hakika sai da na umar farkon bainal haqqi wal batil shine bambanci rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya daga sannan ne fi sumiyar faruka aka ambace shi faruka faruka din mafuli ne na biyu na farkon shine nabil fa'il ramili ne mustatfiri fi sumiya huwa al faruka to munafiku abin da yasa shi munafikin yace aje wajen kabirun al-ashrafi domin shi kabirun al-ashrafi yana karbar rashuwa aka kai masa shari'a aka bashi cin hanci karba zai annabi ko sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa da wannan yana tsayawa ne hukunci da gaskiya sannan ko shi ba yahudan shi ke da gaskiya sai aya ta sauka alam tara yanzu ba kai duba ba ilal lazina zuwa wa'annan yas'aluna da suke riya annahum mu'amanu bima unzila ilayka cewa su sun ba da gaskiya da abin da aka saukar zuwa gare ka munafikai kenan wa ma unzila min qablika sun ba da gaskiya da abin da aka saukar tun kafin kai amma a maimakon su nemi gaskiya sai zamo suna neman ƙarya ne suna neman wanda zai musu hukunci da son zuciya ne wannan ayar malamai suka ce ko da ta sauka akan munafiki ta jage zarta akan wanda ba ba munafiki ba wanda dan ya cimma manufa ya gwammace ya je da shari'arsa inda yake ba gaskiya ba ya bar inda yake gaskiya to shi ma ayan nan ta jage zarsa a kai yuriduna ba su da manufa sai ko cewa an yi ta haka mu suke shari'a su ila tsaguti zuwa mai yawan shishigi mai yawan shishigi asali an ce tsagutu wato suna ne na gunki wanda ake bautawa ba Allah ba aka ambace ya zama kuma ana ambatan duk wani abin da ake bautawa ba Allah ba ma ana kiransa daguti amma asali alkasiru duguya ne mai yawan shishigi wa kabun al-ashraf shine kabun al-ashraf wa kadu miru gashi ko an umarce su wa kadu miru hakika an umarce su an yakfuru bi su butulce da shi su kafirce da shi kar su yadda da shi wala walu kar su jibince shi shi yasa duk wanda shari'a za ta same a kansa ko gare shi a maimakon ya ce a je wajen da za a yi shari'a ta Allah ya gwammace a je wanda za a yi wata shari'a daban dan nufin wata manufa tasa dan ya cimma wata manufa tasa to wannan ayar ta dage zassa ta dage zatta a kansa shi ma yana cikin allazina yuriduna an yi tahakamu ila dagoti wanda suke nufi a kai shari'a ga wanda yake dagoti mai yawan shishigi wakatu alhali ko an ce su kafirce da shi a gare da waka wa yuridu shaydanu shaydan yana nufin an yuri lahum ya zama ya bada sura lalan ba'ida bata wanda yake mai nisantawa anil haqqi daga gaskiya nufin shaydan ya ga ya raba su da gaskiya shi yasa ko yaushe mutum ya nuna karkata ga janibin shaidan sai zama shaidan ya ƙara buɗe masa wannan janibin ya ta jansa zuwa abin da ba daidai ba ya ta jansa zuwa abin da ba daidai ba ya ringa ganin shi in ba ai ba daidan ba ai rayuwa ma ba za ta yi ba gare shi duk irin yalwar rayuwa da kuma cewa rai a hannun Allah yake rai ga ikon Allah yake amma shi sai ringa ganin in ba ai gaskiyar ba to yaushe rayuwarsa za ta daure shi yasa dole da shi a ganin sa ai rashin gaskiya sannan ne shi yake da madafa a rayuwar nan to wai za kila lahum wai za kila lahum ta'ala ila ma anzala Allah wa ila rasul ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa duk sanda aka ce da su ku zo zuwa abinda Allah ya saukar fil qur'ani a qur'ani min alhukumi daga hukunci wa ila rasul ku zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam li yahkuma bainakum dan hukunci tsakaninku to ra'aita almunafiqina sai kaga munafikai ita wannan ra'atin basariya ce munafiqina shine mafuli tana neman mafuli ɗaya ne tak kawai ba mai neman mafulai biyu ba ne ba hange ne na zuci ba ko kudurcewa ta zuci sai ka ga munafikai alhali ya suduna suna kau da kai anka daga gare ka ila gare ka zuwa wani ka sududa kai da kai shi yasa alaman munafiki ɗaya daga cikin alaman munafiki shine a ce ka zo mu je ai mana shari'a ta Allah ya ce a'a bara mu je waje kaza to wannan alama ce ta cewa ai munafiki ne idan da mummuni ne na hakika ai da yadda da hukuncin Allah mummuni koyaushe aka kiransa zuwa ga Allah da manzansa don su yi masa hukunci cewa ke mun ji mun bi inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi li yaquma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul faizuna ko wala ka wulfa zuna ne ko a ƙarshen ayar to alamar wanda yake mummuni kenan na hakika da an ce zo mu je wajen shari'ar Allah zo mu je wajen shari'ar Allah zo mu je wajen shari'a irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce a ai da mun ba wajen zuwa in ba nan ba ba mu da wajen zuwa in ba wannan ba to فكيف وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يا ذاتي فكيف يصنعون يا ذاتي إذا أصابتهم مصيبة wakacin da musiba ta same su uqubatun azaba ai ajalatun ko dai yanzu yanzu au ajalatun ko ko a'a nan gaba tunda ba makawa wanda duk ya kau da kai daga tsarin Allah to sai ya gamu da musiba bima qaddama taydihim da sababin irin abin da suka gaba aikata min al-kufri daga kafirci wal ma'asi da saban Allah ai a ya qadiruna alal irari wal firari minha suna da ikon su kau da kai su gudu daga wannan musibar lokacin da Allah ya saukan musu la ba su da iko shi yasa yanda inda Allah zai saukar ma da wata hukunci nasa dole ka karba to ya kamata ma san da ya saukar ma da hukunci nasa na ka aiwatar ko shari'a tasa na ka tafi da rayuwarka a kai to ka yadda da ita domin lokacin da ya saukar ma da wannan hukuncin nasa wanda kake neman a yaye sai ya zamo ka fi samun dama zuwa wajensa da neman a yaye ma amma ba wanda ga hukuncin da ya ba ka ce kai ba za ka bi wani hukuncin ba ga hukuncin da za ka bi to sanda ma wani abu ya same ka ka ce kana bukata kana roko daga gare shi yaye ce a tunda baka yadda da ni a can ba a nan ma ba za ka yadda da ni ba ba nan ma baka yadda da ni ba shi yasa ana ta addu'a amma a ringa ganin kamar Allah bai amsa ba kau da kai daga hukuncin Allah matuƙa al'umma za su kau da kai daga hukuncin Allah to sai su koma gare shi kuma suna ta addu'a akan wani abu da yake damun su amma a kyale su in suna so su kula da shi ko suna son ya kula da su to su kula da tsarinsa su dau tsarinsa su rike hannu biyu to a sannan ne duk wani abu ma in ya same suka koma gare shi cewa Allah ka yayi mana sai ya gaggauta yayi musu amma ba a ce an fi kowa iya baki wajen addu'a ba amma ba a iya bin umarnin Allah ba ba a iya bin tsarin Allah ba wannan ba inda zai kai ba ba zai kai mutum ko ina ba wajen Allah tabaraka wa ta'ala sun maja'uka sannan su zo gare ka bayan ka zartar da hukuncin sai mutanen su zo daga gare ka suna ta rantse-rantse madufin ala sudduna wato bayan sun kau da kai daga gare ka amma kuma daga baya su ne masu zuwa wajen ka suna rantse-rantse in a ranna cewa wai abin da yasa suka ce a kai shari'a can ba wani abu ya kawo haka ba in mu haka bace ila gare ka ba su da wata manufa da suka ce a kai shari'a ga waninka illa isana sai ko wai dan a kyautata a zauna lafiya sulhan sai ko dan a zauna lafiya dan shari'ar ai ana yi ne da munafiki shi yasa aka ce akai wajen shugaban munafikai am ana yin shari'a ne da ba yahudi shi yasa aka ce akai shari'ar wajen shugaban yahudawa ne wata wafiƙan wai dan a samu haɗa kai ne talifan bainal hasamaini dan a samu haɗa kai tsakanin masu shari'a bisa qaribi fil hukumi da kusantawa a sassauta a wajen hukunci duna alhamli ala murril halki ba wai sai an ɗora jama'a akan gaskiya duk dacinta ba cewa ai wannan ce ta sa suke haka kamar yadda yanzu mafi yawa shugabanni suke haka ko al'ummar musulmi suke haka sai a ɗau hukunci wanda ba na Allah ba a ce wai ai dan akwai wa'yansu ne wanda su ba musulmi ba wani an dauki wannan din wai a fi zama lafiya da su sai a gama ɗaukan wanda za ake hangen sai an ɗauke shi ne za a zauna lafiya da su amma zama lafiyan ya gagara mai kawo zaman lafiyar Allah subhanahu wa ta'ala in Allah bai kawo zaman lafiya ba cikin al'umma ai ba za ta taɓa samun zaman lafiya ba yasa babban abin da yake gaban al'umma musamman ta musulmi wadda take tutiyar musulunci take tutiyar ta gaji musulunci gaba da baya shine ai duk lamarinta ta mai da shi ga Allah a kowanne zahiran wa baɗina wajen shari'a ya zama shari'ar Allah ita ce take gudana musulmi ya je wajen shari'a ba ta Allah ba ai ya kunyata ya kaskantar da kansa ula'ikal ladzina ula'ikal ladzina ya'lamu Allah ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'izhum وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سوانا حالك irin masu wannan halin a duk inda suke wato aka amfani da sunan ishara a matsayin musnadu ilaihi don a nuna cewa duk hukuncin fa da za a gina akan abin da ya afku ne shi yasa masu irin wannan halin a duk inda suke allazi ne alamullahu ma fi qulubin su ne waɗanda yake Allah ya san abin da ke zukatar su minan nifaqi na daga munafinci wa kizbihim da cewa ƙarya suke fi uzurim a cikin hanzarin da suke kawowa cewa suna cewa aje wajen mai yahudi ne don ya musu shari'a don kawai a samu haɗa kai to ƙarya suke suna so aje wajensa ne don ba sa son gaskiya manufarsu ba gaskiya ba su ba da cin hanci a musu shari'a yadda suke so yasa suke cewa aje wanda zai karba cewa suna cewa a je wajen mai yahudi ne don yi musu shari'a don kawai a samu haɗa kai to ƙarya suke suna so a je wajensa ne don ba sa son gaskiya manufarsu ba gaskiya ba su ba da cin hanci a musu shari'a yadda suke so yasa suke cewa a je wanda zai karba to Allah ya san abin da yake cikin zukatan su fa'alir anhu shi yasa ya rasulullah ka kau da kai daga gare su bisafi ka yafe musu kakka ce za ka rike su da wannan laifin wa izhum amma ka ci gaba da gargaɗarsu hawwaifumullaha ka ci gaba da gargaɗinsu su ji tsoron Allah matukar suna kau da kai daga hukuncin Allah to ba makawa fa Allah zai samu zai sauka musu da azaba ta sa in ajilan wa in ajilan wa kullum ka faɗa musu fi sha'ani anfusihim a cikin lamarin kawunan su kaura magana baligan wadda za ta yi tasiri a cikin su mu'assilan fi da za ta yi tasiri a cikin su koyaushe abin da ake nema daga mai wa'azi ya ringa faɗar magana ta hanyar da su waɗanda ake faɗawa za su iya karba.
ake wa wa'azi ba wai ana nufin a tsaye da hujja a kansa ko ku a nuna musu cewa kai tsaye shi dan wuta bane dan kayan hukunci ga dan wuta cewa shi dan wuta ne ba ta shiri ba komai ba amma wanda yake na aiki aikin yan wuta kai kokari da lalima da bayani ya dawo ya daina aikin yan wutar wannan shine kaci babban riba ba a na mu'assiran fiye da zai tasiri a cikin su ai ujurum don su dawo daga kafirci su kafirci ne bari ma shi ne mafi munin kafirci tunda azabar da ake wa munafikai ta fi wadda ake ake wadda ake ga duk wani kafiri innal munafiqina fid darakil asfali minan nar yanda nan gaba za mu ji a wannan sura wa ma arsalna wa ma arsalna min rasulin illa bi yuta'a bi idnillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ubangiji ya ce wa ma'arsana min rasulin ba mu aiko wani manzo ba duk manzannin da Allah yake aiko su yana aiko su ne don cimma manufa ɗaya ita ce mai illaliyar ɗaya don a samu a bi su ana aiko su ne don jin kai ga bayi don baiwa ta Allah ga bayi Allah subhanahu wata'ala yana iya rikon bayi da azaba ko bai aiko manzanni ba ba wanda ya sai ce masa me yasa amma dai ubangiji subhanahu wata'ala ya yanke hanzarin bayi rasulan nan inda nan gaba za a faɗa rasulan mubashirina wa munzirina liyallahi yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da rusul amma aiko manzannin nan ba wai wajibi ne akan Allah ba baiwa ce kawai ta Allah inda mai jawharatu tauhid yake faɗa wa minhu irsalu jami'ir rusuli فلا وجوب بل بمهر الفرر لكن بذا إيماننا قد وجب فدعوا قوم بهم قد لئب yana daga abin da yake wajibi mu kudirce shi cewa Allah ya aiko baki ɗaya manzannin da ya aiko su wanda wasu an mana bayanin su wasu ko ba a mana bayanin su ba wasu lan karkasa sunamu alaika min qablu wa rusulan lam naqasusum alayka wasu an bayanin su wasu ba ai bayanin su ba bala wujuba ba wai dan aiko manzannin dole ne akan Allah ba bal maril falli Allah yana aiko manzannin nan ne don tsantsan baiwarsa da don tsantsan baiwarsa ba ba don dole ne a kansa ya aiko ba kamar yadda mu'tazilawa suka tafi akan cewa ai aiko manzannin nan wajibi ne a janibin Allah ba tabaraka wa ta'ala wato ubangiji bai aiko manzo ba cikin manzannin da ya aiko illa li yuda'a sai ko dan abi shi ma ya murbihi a cikin abin da ya umarni da shi waya hakum da abin da ya hukunci da shi amfanin aiko manzanni ga bayi shine bayan su dawo su bi manzannin in an bi manzannin Allah to an tsira shi dai manzo abin da aka dora masa ya isar da aike ma alar rasuli illal balagu ba abin da aka dora manzo sai ko ya isar da aike amma ya rage al'ummar da aka isarwa aiken ko su bi su tsira ko su saba su jawo kansu halaka shi da an aiko manzon ne ne dan abi su bi iznillahi da yaddar Allah la li usa ba aiko manzon nan a saba masa ba wa yuhalafa ba dan a saba masa ba wala wannahum izzalamu anfusahum da a ce su bayi lokacin da suka zalunci kawunansu bita haku muhim ila tsagoki da kai shari'a su zuwa wanda yake mai shishigi wanda zai kyale shari'ar Allah ya wata shari'a can daban ja'uka a ce sun tuba sun dawo gare ka ta'ibina sun zo ma suna masu tuba fastaghfirullah suka nemi gafarar Allah wasta gafara lahum rasul manzo kuma sallallahu alaihi wasallam ne ma musu gafara ta yaltifatun anil hidari wannan aya ta kunshi yaltifati daga hidaba zuwa gaiba inda za a ce wasta gafarta lahum da aka ce wasta gafara lahum rasul da a ƙara fito da haƙƙin manzo sallallahu alaihi wa sallama la wajadullah wato tafhima li sha'ani abinda sa aka haka dan daukakawa da girmamawa ga lamarin manzo sallallahu alaihi wa sallama la wajadullah to da sun yi haka da sun samu Allah tawwaba mai yawan karɓar tuba ne alaihim gare su rahima mai jin kailihim da su yasa duk wanda ya laifi ya koma ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ya nemi gafarar Allah to lalle kan manzo zai ceto gare shi malamai suka ce wannan ba sai halin rayuwar manzo ba har bayan komawarsa ga Allah lamarin yana nan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda yake faɗa a hadisi rayuwa ta alheri ce gare ku a ce na baku kuma na koma ga Allah shi ma dai wani alherin ne gare ku idan ina raye to kun tsira daga azaba Allah ya faɗa wa ma kana lahu yu'azibuhum wa anta fihim kuma idan kuna ina raye kuka yi abu zan wato zan fadakar da ku akan ya abu yake kuma idan na koma ga Allah duk abin da kuke aikatawa ana nuna mu shi yasa in na ga abu mai kyau kun aikata mai kyau sai in gode wa Allah dan Allah ne muku gam da katara ko ka aikata mai kyau in ko ko aikata abin da ba daidai ba so sai sai in ta nema muku gafara wajen Allah ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha bayan komawarsa ga Allah yana nema wa al'ummarsa gafara yana nema nuna wa al'ummarsa gafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka faɗa yana nan rayaye a kabarin sa huwa hayyun fi qabrihi bi hayatin kullu hayyin min halahu istida'u yana nan rayaye a kabarin sa rayuwa wata ta musamman rayuwa ta musamman wanda a wannan rayuwar ko ina ma yana iya zuwa mala'al kauna ya nuruhu wa hawa hayyun wa bihi lil jinadi ba'adum tilao wa hawa sarin bainal awalim lam ta'suruhu min rawri qabrihi arja'u faladayhi fawqa as-sama'i wa tahta al-arri wal arshu wal hariru sawa'u Allah sallallahu alaihi wasallama yana kabarin sa amma yana yawo kuma ko ina yana yawo ko ina saboda wata rayuwa da aka bashi ta musamman rayuwar da take wato ta musamman ce duk mai rai daga gare ta yake samun daduwa duk wanda yake raye rayuwa ta hakika to daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake samun rayuwa amma wanda yake raye rayuwa ta jabu to shine ba ruwansa da wannan rayuwar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta musamman in an ce manzo Allah yana nan raye ya ringa to ba mutu ba ba mutu ba ga Allah subhanahu wataala shahidai ba sun mutu ba su sai da na hamzatu da aka kashe su a hudu ba mutuwa suka ba amma Allah subhanahu wata'ala ya ce a kar ku dauka wannan mutuwa ta su mutuwa ce ai ba mutuwa ba ce kar ku taba kiran su matattu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal haya walakin la tash'urun wala tasibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal haya'un inda rabbihim yurzaquna to shahidi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye gaba wa waye za a kwatanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce shahidi ma yana nan rayayye to balantana manzo sallallahu alaihi wasallam amma wanda yake bai samu ba daga wannan rayuwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ringa musu wannan magana da an faɗa sai ba Qur'an ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyituna ba in afa in mutta fa hum haliduna Qur'ani ba ga wanda ya faɗa ba a'a to Allah ka tsaya kai aiki da duk Qur'ani eh ka dauki duk ayoyin na Qur'ani ka hada kai aiki da su kar ka dauki wanda zuciyarka take so ka ce da ita za a yi aiki kuma dole mu bi ka a'a ba za mu bi ka ba to da a ce wakacin da suka zalunci kawunan su sun zo gare ka ka nema musu gafara suka nemi gafara Allah manzo ya nema musu gafara to da sun samu Allah mai yawan tuba ne gare su zai yafe musu duk abin da suka aikata mai jin kai gare su fala
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا با هكا بني أبن با ذات يوسي منافنشي با ستوكا ذا أي كرا سمومنا su kan ba mummune bane matukar suna tare da munafinci waraddika ubangiji yayi rantsuwa da zati wasu kuma malaman suka ce a'a ladin za'ida ce shine abin da mufassiru ya tafi a kai ehin shine abin da mufassiru abin ya tafi a kai wato ta zo ne litaki dil kasami dan karfafa rantsuwa ita la tana zuwa iri nawa akwai la za'ida ko kamar ma mana aka Allah tasjuda wanda wannan an ga mucin shi za'ida ce akwai la nafiya akwai kuma la nahiya shi yasa la iri uku ce akwai la za'ida nafiya akwai a da nahiya iri iri uku ce ita wadda take nahiyar ita kadai ce take aiki ita ce wadda take aiki sai da ita la nafiya din akwai wa'yansu gurare da take yin aiki kamar aikin inna akwai kuma inda take yin aiki don ta yi kama da inna anan akwai kuma inda take aiki irin aikin laisa don ta yi kama da laisa anan amma dai asali da harafi in ya zamo gama gari to ba zai aiki ba ita la nafiya ko gama gari ce tana shiga wa suna tana shiga wa fili la nahiya ita ce take banta da waje daya shi yasa ita take aiki koyaushe take jazantar fi'ili murari tunda ba ta shiga sai ga fi'ili murari to amma wasu malaman suka ce a'a ladin din tana nan har yanzu a nafai ko da yake haka shine sabanin abin da zama hashari ya zaba sabanin yadda zama hashari zama hashari abin da ya zaba ya dace da abin da mufassiru din mu ya zaba na cewa la din za'ida ce la yuminuna ba yanda za a yi a ce sun zama mummunai ba za su zama mummunai ba hatta yuhakkimu ka har sai sun yadda da duk wani hukunci da za ka yi gare su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam sanda kake da rai sanda kuma yake bayan wafatinka sai sun yarda da duk wani hukunci da sunna ka za ta yi tsakanin su matukar sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ga yanda abu yake to ai ya zama wajibi a kyale duk wata magana a dawo a yi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan addini gaba daya ba wani abu bane sai Qur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama inda shi malamu shi Ibrahim yake faɗa haliddinu gairu zikri was sunnatu allati anil mustafa هل الدين غير الذكر والسنة التي عن المصطفى صحت فتلك دوائي to a nasa hilafin bai na daha wa gairihi ya rahu labibu gaira aini a ma'i aya na su hallul hazla wa kafu muhammad wa illa ta raunin dahar jadda bara'i to a lalle abu manzo sallallahu alaihi wasallama a yadda da sunnarsa a komi a hukunta a fi ma shajara bainahum a cikin duk abin da yake ya abku tsakaninsu ita laɗa bai nahum abin da yake ya abku tsakaninsu su malaji rufi hamsin harda sannan kuma ya zamo kasa samu wata damuwa a zuciyarsu rikan kunci au shakkan ko kwanto min ma kareta daga abin da kai hukunci bihi da shi wai sallimu su miƙa kai yankadu su miƙa kai li hukumi ka ga hukuncin ka taslima miƙa kai min gairi mu'araratin ba da wata jayayya ba hadhihi shurudun salasatu ubangiji anan ya faɗi sharuɗa guda uku li kamalil imani ga cikar imani wanda duk bai cika sharuɗa nan guda uku ba to kada ya taɓa ɗauka imaninsa ya cika da yawa akan da'awar imani amma imanin gashi nan gashi nan ne wa ma yuminu aksaruhum billahi illa hum mushrikuna wa hadhihi al-ayatu wannan ayar bi ma'ana qawlihi ta'ala ta yi daidai da faɗin ubangiji wa idza du'u ila allahi wa rasulihi la yakum bainahum idza fariqun minhum mu'riduna wajen da aka yi kiran munafikai zuwa ga Allah da manzansa nan su yi kunci tsakanin su sai a ga wasu jama'a a cikin su suna masu kau da kai wan yakum lahumul haqu ya tu ilayhi muzinin amma sun san suna da gaskiya to sune suka fi kowa kiran shari'ar Allah eh a kiran Qur'ani a kiran hadisi in an ga a nan ƙur'anin ko hadisin zai goyi baya amma in ya zamo ƙur'ani ba zai goyi bayan abin da ake kai ba ko suna manzala ba za ta goyi bayan abin da ake kai ba to a sannan ne fa aka fi nemo tawili ai yanzu ana cikin wata larura ce a larura ta tubihul mahzura ce da sauransu da yanda wato mai ashirya yake faɗa ri'ayatu haƙƙin lahi farrun aratahu bi tawili nassin aw bi tar'ifi zahiri in ya zamo kana ganin gaskiya ba za ta kai ka ga cimma bukatarka ba to ka fi kowa kokarin a kau da gaskiya ta fuskar tawilin nassi ga nassi zahiri ya zo da gaskiyar amma sai ka ta kokari ai tawilin sa sai ka ta kokarin ai tawilin sa ko abinda hujja wadda take zahira ka ta kokarin raunana ta to to shi wato sharuɗin guda uku shine tahkimullahi wa rasulihi fi jami'i ma shajara bainal halaiki a yadda da hukuncin Allah a yadda da hukuncin manzo Allah a cikin duk abin da yake afwa tsakanin halitta a sharadi na farko kenan sharadi na biyu kuwa hukuncin Allah yanda duk yake hukuncin manzo duk yanda yake a karba hannu biyu biyu a yadda cewa ba a da mafita sai a cikin bin wannan hukuncin a yadda ba a da wata mafita duniya da lahira sai a cikin bin wannan hukuncin sannan sharaɗi na uku ba da kai bawa ya ba da kai hakikanin ba da kai irin yadda aka samu a jama'a farko cikin sabai an sami irin su ma'izu wanda zane amma da kansa ya kai kansa manzala yana ta kokarin ya rufe ya rufe maganar amma shi Allah Allah yake azartar da hukuncin Allah a kansa saboda me ya dauka cewa wannan azartar da hukuncin shine fita a gare shi shine mafita a gare shi wala wannan ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا دا أتي ذا مطورة أكنسو za mu faralta a kansu nan kataba tana nufin faraltawa kataba yakan zo da ma'anoni da yawa a ƙur'ani da a ce za mu faralta a kansu a nukutulu an fusa kuma abinda za mu faralta din shine cewa ku kashe kawunan ku wato an din mufassira ce ta zo da ma'anar ai ai ai kenan to a wuhuru to nan tun da kataba mai ma'anar alzamna wanda ya ɗauki ma'anar ƙauli shi yasa aka ce an ɗima fassira ce yadda mai manzo mato qawaidul irar yake faɗa wa ba'da ma'anar ƙauli lal hurufi kad fassaratil jumlata fi zikri wa rad an tilkumul jannatu ba'da nudu an isna'il fulka bihi tasudu to uba cewa ku kashe kawunan ku abu hurjumin da ya rufin ko cewa ku bar gidaddajin ku yi kaura daga gidaddajin ku kamar kana na ala bani isra'ila irin yadda aka faralta aka dora akan banu isra'ila ma faluhu wannan munafukan ba za su aikata haka ba ayil maktuba alaihim abin da aka faralta musu dinnan illa qalilun minhum sai ko kaɗan daga cikinsu bin rafi makaranta shida a cikin bakwai wato da nafi'u da abdullahi na kasirin da abu amr ibn ala'i da asim da hamzatu da kisa'i duk sun karanta nan illa qalilu a alal badal ya zama badali ne daga waudin fa'alu daga fa'ilin nan na fa'alu wan nasbi akwai kuma kira'a da nasba ita ce kira'ar abdullahi ibn amir ita ce kira'ar abdullahi ibn amir dan a musafin sham da man haka yake wa rasmu shamin qalilan minhum kasara inda shadabi yake fada ko a aqilatu cewa aqilla qalilan haka aka rubuta a musafin sham kuma haka jira a sham take illa qalilan ya zamo alal istisna'i bisa istisna'i bisa istisna'i wanda haka din ya halatta a iya cewa ma qamal qawmu illa zaidun shi yafi a iya cewa kuma ma qamal qawmu illa zaidan yayi da kamar illa qalilan kenan yanda ibnu malik yake fada wa ba'da nafi nauka nafin untu auka nafi nuntuhib itba'u mattasala wan sib man qada to ba ba za su aikata ba sai kadan a cikin su kadan a cikin su za su yadda su bi wannan umarnin wala wannan hun fa'alu ma yi a zuna bihin da a ce su za su daure su aikata baki ɗayan abin da ake gargaɗa su da shi abin da ake umartar su da shi min da rasuli na daga cewa su bi wato manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama la kana khairan lahu da bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi musu wa ashadda tasbita da sai ya zama mafi tsananin tabbatarwa li imanihim ga imanin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce babbar alama ta imani ehin man da yake mumini to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce kai mumini ne amma bi manzon Allah ga gagara ina ai ba imani imanin naka gashi nan gashi nan ne wa idan wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqima wa idan da a ce za su tabbata akan abin da muka umarce su da shi su tsaya sau da kafa yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan lamuran su la'atainahum da mun ba su ajaran azima lada mai girma min ladunna irin lada na wajen mu irin lada na wajen Allah subhanahu wa ta'ala huwa aljannatu shine aljanna da ma abin da yake sama da aljanna shine samun yadda Allah subhanahu wa ta'ala domin duk wanda yake abu manzo sallallahu alaihi wasallama ai Allah zai yadda da shi duk wanda yake abu manzo to ya nemi ya yadda da Allah wallahu wa rasuluhu a haku an ruhu in kanu minin duk wanda ko ya nemi yadda da Allah cewa Allah ya yadda da shi to Allah ku zai yadda da shi Allah zai yadda da shi ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala hadaina da mun shiryar da su siratan mustaqima ga tsari madaidaici ai dinan qayyiman tabarki wanda yake madaidaici la wujaja fi da ba karkata a cikin sa sunan manzon Allah shine ainin hanya wadda take gwadabi ba karkace ba komi in dai ka bi ka bi manzo sallallahu alaihi wasallam to ka tabbata kana kan shari'a wa in tudiuhu tatadu matukar kuma manzo sallallahu alaihi wasallam to lalle kam kuna kan shari'a kuna kan shari'a qala ba'du sahabati to sashin sahabbai suka ce lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa naraka fil jannati ya za mu samu mu ganka a aljanna wa anta fi darajatil ula gashi kana daraja madaukakiya wa nahnu asfala minka mu muna kasa da kai mu muna kasa da kai kai kana mata daraja madaukakiya allati laysa fawqaha darajatu wadda ba wata daraja sama da ita ba daraja sama da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk halayensa darajar da yake kai daraja ce wadda ba daraja da take sama da ita huwa ba'dallahi alazimi azimu duna adna maqamihi aluzama'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an faɗi Allah to in an sai dai a faɗe shi da an yi ƙasa to sai dai a faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani matsayi da yake sama da matsayinsa wa hadha su'alu wannan tambayar kamata wajen jami'in sahabati irin yanda zai iya zuwa daga bakin sahabbai ya tawajja wa aira min anbiya zai iya zuwa ma daga annabawa dan su ma ko da yake annabawa ne amma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sama yake da su ko shekar matsayinsa ba su ba fa innahu alamin jami'il mahluqati domin Allah shine mafi daukaka daga baki ɗayan halitta alal idlaki gaba ɗaya hatta anbiya har annabawa قال البوسيري بوسيري يكي فدا أفرقن همزية سا كيف ترقارك يك الأنبياء يا سماء ما دا ولا تا سماء يا ذا أتي سورا النباوة ذا سئية أوكاكا إزوا مطينك وانيسو لم يساوك في أولاك أنا أنا سيدي da kai ba a ɗaukakaka ya sama ya wanda yake maɗaukaki ma da wala ta samawo da ba wata sama da ta yi gasar ɗaukaka da ɗaukakarsa fanazala sai aya ta sauka ita ce ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا to wato tabarani ya fi da hadisi da shi da ibnu mardawai da isnadin da yake ba za a ce wanda ba za a karba ba ne ya karbo daga aisha ta ce wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah haƙiƙa kai din nan na fi son ka fiye da kaina ina son ka fiye da yadda nake son kaina na fi son ka fiye da yadda nake son ƴaƴana na ina zama a gida in tuna ka ina zaune a gida sai ringa tuna ka bana iya juriya ba na iya haƙura sai na zo wajen ka na dube ka amma da na tuna cewa kuma ai da ni da kai duk za mu bar wannan duniyar na san kuma cewa in ka shiga aljanna za a ɗaukaka matsayinka ne tare da annabawa amma ni ko na samu shiga aljanna to ba zan iya ganin ka ba dan ina ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba sai nan take mala'ika jibril ya sauko da wannan ayar wa man yuti illaha war rasula fa ulaika hakika duk wanda ya biyayya ga Allah duk wanda ya biyayya ga Allah ya biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam fi ma amara bihi a cikin abin da ya suka umarni da shi ai wa nahaya anu ya aikata abin da suka yi umarnin da shi ya bi su a cikin abin da suka yani daga gare shi ya bar duk abin da suka yani daga gare shi fatba'atu shi yasa da'a ainin kalmar da'a ta hada imtisalul mamurat bin duk abin da Allah ya umarni da shi wacce na manhiyati da barin kuma duk abin da Allah ya hani daga gare shi kuma zahiran da baɗina shi yasa da'a ita ce takawa an faɗa cewa wa hasilut takawa hasilut takawa tinabun wamtisal fi zahirin wa baɗinin bi zatuna to da cikin duk abin da suka umarni da shi fa ula'ika me wannan sifar ma allazina an'ama Allahu alaihim yana tare da wanda Allah ya ni'ima gare su minan nabiyina daga annabawa was siddiqina da siddiqai wato a farili ashabil anbiya su ay siddiqai mafifitan jama'ar annabawa kamar sai da tuna maryam kaga Allah ya ambace ta qur'ani cewa siddiqa ce mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusulu wa ummuhu siddiqa kana ya fulani dama kamar sayyidina abubakar gashi a masa lakabi da siddiqi da siddiqi shi yasa siddiqai manyan mabiya annabawa limu balagati me yasa ake kiransa siddiqai dan isar su matuƙa tisidiki a cikin duk abin da za su zo da shi gaskiya ne in ka ji magana daga gare su to ka tabbata gaskiya ce in ka ga aiki nasu ka tabbata gaskiya ne ba sa zuwa da wani gaskiya a duk abin da za su faɗa ko duk abin da za su aikata wata su kuma duk inda aka zo musu da gaskiya karɓa suke ba sa cewa wani ne zai zo da wannan shi ɗin me a'a matuƙar dai gaskiya ce duk wanda ya zo da gaskiya sai a karɓa wanda dama haka shine siffar mummuni mai tsoron Allah wanda zai ja bi sirki wa saddaka bihi ko yaushe ana bukatar mummuni duk abin da zai zo da shi ya zo da gaskiya in magana zai ya faɗi gaskiya kai ya faɗi wani san rai don cimma wata manufa a'a ya kiyaye wannan ya zo da gaskiya ko shi ne bai da laifi yake da laifi ya nuna shi ne yake da laifi ya faɗa a fili kakanin duk aikin da zai ya aikata gaskiya kuma in an zo wa wanda yake mummuni da gaskiya to a babban abin da ake sauraro daga gare shi ya karbi gaskiyan nan ba tare da duban cewa ai ta hannun wane ta zo ba inda gaskiya ta zo a yadda da ita a bita shi su siddiƙai su ne suke da matsayin da yake ba wani matsayi da yake sama da shi sai matsayin annabta da an gangaro daga matsayin annabta sai matsayin siddiƙai sai matsayin siddiƙiyanci wa shuhada'i da kuma wanda suka yi shahada a alƙatala wanda aka kashe su fi sabilillahi a yakin da aka yi dan ɗaukaka addinin Allah wa salihin da bayan Allah managarta alqa'imi na bi huquqillah sune wanda suka tsaya da haƙoƙin Allah wa huquqi ibadihi da haƙoƙin bayin Allah gairi man zukira banda su wa'annan din banda su wa'annan din wani lokacin annabawan nan sukan shiga cikin salihai kamar yadda Allah yake faɗa a haƙin annabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ittabi wa da'i ila siratin mustaqim wa atayna fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati na minas salihina kaga annabi wanda yake annabi ya shiga cikin salihai ma an sanya shi a cikin salihai to wa hasuna ulaika rafiqa wa'annan a ce zaka zauna tare da su aikan sun kai inda suka kai wajen kyautata a matsayin abokan zama da wa zaka zauna kamar a ce ka zauna da wannan ka zauna da annabawa ka zauna da siddiƙai ka zauna da shahidai ka zauna da bayan Allah managarta akwai wa'anda za ka zauna da zama da su ya kai kamar zama da wa'annan babu rufaka a fil jannati abokan zama a cikin aljanna da an yustamta a fiha ya zama ana jin daɗi a cikin aljanna bi rurratim da ganin su wa ziyaratim da ziyarar su wal hururi min da cewa koyaushe ana tare da su wa in kana maqarruhum fi darajatil aliyati ko da yake su suna matsayin su daraja ce madaukakiya bin nisbati ila gairin in an kwatanta da waninsu zalika zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima a ce a baka zama tare da wayannan bayi na Allah madaukaka ai zarar baiwa ce daga Allah ba wai dan wani aiki naka ba ai kaunuhu zamowar bawa ma'aman zukira tare da wannan da aka ambata zalika din sunan isharar nan mubtada ne habaru labarin su alfarlu min Allah baiwa ce dan Allah kawai baiwa ce dan Allah ta yi kuma ya zama zalika din mubtada ne alfarlu kuma na atinsa wannan baiwa da ta samu gare su madaukakiya min Allah daga wajen Allah ne ba daga wajen waninsa ba tafarrala bihi alaihim yayi baiwa da ita gare su la annahum naluhu bi da'atin ba wai dan sun samu haka ba dan wani aiki da bi nasu inna ai bawa in dan ya tsaya ta aikin binsa ne ba zai cancanci komai wajen Allah ba dan ni'iman ma da aka yi masa ai duk aikin bin nasa ba zai isa a ce ya biya ni'imar da aka yi masa ba yanda ake faɗa akwai wani bawa na Allah wanda Allah ya zaunar da shi a wani tsibiri a cikin tsakiyar ruwa aka fitar masa da bishiya aka fitar masa da idan ruwa a wajen ya zama bishiyar nan tana 'ya'ya gare shi yana ɗiban 'ya'ya ga ruwan ya ɗiba mai daɗi ya sha mai sanyi sai ya zama baya komai sai ibada ibada yake tsawon rayuwarsa ba ruwansa da ganin wani balle haye da wani balle haye giba balle haye menene duk ba ruwansa da wannan sai ya mutu sai Allah ya ce da shi bawa na ka zo eh da kaka shiga aljanna dan baiwa ta ce ya ubangiji ai na yi ayyukan bi ce a'a ka je dai ka shiga aljanna dan baiwa ta ce ya ubangiji ayyukan bi na ma sa iya sawa in shiga aljanna aka ce haka ne yace kwarai ce to a auna ku dauko bai wadda ne masa ta tsirar da bishiyar nan gare shi kawai shi kaɗai domin sa a tsirar da bishiya a gwada da duk aikin bin da da ya ana gwadawa daga wannan sai zamo duk aikin bin nasa da isa gode wa Allah akan wannan ni'ima kaɗai ba da Allah ya masa ashe to ina sauran ai babu to ina sauran aikin bin naka ai babu wannan ma ni ba guda ɗaya ta shanye duka to ta shanye dukkan ayyukan min to ina sauran ni'imomin da nema ni na baka kunne na baka ji na baka karfin da ka bauta min na baka komai duk ina wannan godiyar da zaka yi min akan wannan tunda dai baka gode min baka ni'ima ta to ai a kai shi wuta to kai shi wuta kawai sannan bawan Allah nan ya bude baki ya ce a to ya ubangiji a kai ni aljannan dan baiwarka ba dan ba dan biyayyar tawa ba ba dan ibadar tawa ba eh ta fara labi alaihim yayi musu baiwa ne da haka la annahum naruhu bidaatin ba wai dan sun samu da bin su ba wa kafa billahi alima Allah ya isa masani da dukkan halin da bawa yake ciki ya sani bi sawabi lahirati da ladan da zai bayar a lahira fasiku bima abarakum bi ku amince da abin da Allah ya ba ku labari da shi Allah ya mana baiwa da hada zama da wannan bayan Allah madaukaka Allah ya sa muna cikin bayan Allah salihai
أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا وإن ديك سنبار gaskiya kira ne ga waɗanda suke musulmi duk wanda yake mummuni cewa a rayuwar nan ta duniya ya shiga taitayinsa daga kafirai domin koyaushe kafiri a cikin kokari yake na ya ga ya cutar da musulmi duk irin yadda kafiri zai dada dama baki kakka ɗauka son ka yake kakka ɗauka ya kyale ka kakka ɗauka rayuwarka munna yake da ita koyaushe kafiri a cikin fata yake da kokari yake ya ga musulmi ya shiga wani mummunan matsayi shine Allah subhanahu wataala ya yi lazina amanu ya wa'anda yake sun bada gaskiya ku zuhi zurakum ya kamata ku shiga taitayin ku duk lamari da za ku yi ku ringa rukon kiyayewa min aduwikum daga abokan gaba ko ku ringa shiga taitayi daga abokan gaba ai ihtarizu minhu ku zamo kuna kiyaya daga gare shi wata yaqazu lahu ku watsaka ku faɗaka gare shi duk irin wani makirci da zai bullo da shi ya zama kun sanya za ku yi maganin wannan makirci ba daidai ba ne musulmi su tsaya su kyale kafirai wato yadda ake faɗa da hausa kamar suna cin karansu ba babbaka wato ba wani abin da ya dame su a ya zama su rena musulmin su ringa ganin adama musulmin ba wani katabar da za su iya to wannan ba daidai ba ne wajibi ne akan musulmi koyaushe su zamo duk irin hanyar da kafirai suke da shi duk irin kulle-kullen da suke da shi ya zamo sun fi su hange sun fi su hange dama ana faɗa ai mutum wanda yake cikakke shine wanda a farkon lamari tun a farkon lamari yakan hangi ina ƙarshen lamarin zai kai al-almaiyun yara bi awwal zannin ahir al-amri min wara'il maqibi al-maiyyin ko yadda wani ke faɗa alma'iyu lazi ya zunnu bika zanna ka an karra wa qad sami'a to ya kamata mu musulmi su zamo wasakakku fadakakku masu wayewar kai ba daidai ba ne a zauna zaman kidahumanci a kyale kafirai su suke tafi da komai su ne ke komai sai yadda suka so haka za su ga musulmi a'a ya kamata musulmi a same su suna da nasu motsin suna da nasu suna da tasu fadakar suna da nasu tasu manufar suna da tasu ganewar me suka sa a gaba ya za a yi su cin masa koyaushe ya zamu da wannan a gabansu ba kawai su zauna ba komai Allah ya gyara Allah in baka gyara ba ba zai gyara ba Allah sai ya kyale ka wato dai mutane za su zauna ba za su yi wani katabus ba to ai shi kenan Allah subhanahu wata'ala sai ya kyale su a haka amma an suka yi katabus din sannan ne zai taimaka musu rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta isa hujja gare mu a wannan fili duk sanda kafirai suka tasarwa musulmi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi gargashin jagorancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsayawa suke tare su ba tsayawa suke suna cika baki cewa ai Allah ya gyara ba a inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kafin Allah ya sauya abin da yake tare da ku sai ku ma kun nuna a shirye kuke ku tsaya ku yi aiki tukuru sai an yi aiki tukuru sannan ake gabowa da taimako na Allah subhanahu wataala fanfiru shi yasa ku tashi ila kitalihin zuwa yaƙi da shi wato wannan daga na fara yanfiru daga babin yana cewa na fara yanfiru ko na fara yanfuru shi yasa babin atala ne shi yasa akwai kira'a fanfuru akwai kuma kira'a fanfiru kamar tamu kenan dan ya zo babin atala babin atala ne shi yasa ko na fara yanfiru ko na fara yanfuru ku tashi ina ru'i daki tale ku zabura zuwa yaƙin sassubatin kuna daban-daban mutafarriki na daban-daban idan haka din zai sariyatan ba'a da uhura rinduna bayan wata rinduna wa sariyatu sariya wato aljama'atu jama'a kallu hamiya karancin ta ɗari wa gatuwa arba'u mi'atin karkarin ta kuma ta kai ɗari hudu ta kai ɗari hudu to daga ɗari zuwa ɗari hudu shi ake kira sariyatu sariyatu wa saraya huna wa sar'ina kanat kana fiha min salihil umara'u yanda sai dai sunani yake faɗa irin wayannan sariyoyin da manzon Allah ya aika sun kai wajen guda saba'in wanda duk a cikin wayannan sariyoyin yana ba da jagorancin ne ga wani daga cikin sahabbansa yana ba da jagorancin ne ga wani daga cikin sahabbai to ko dai ku tashi ga abokan gaba kuna da kaɗan kaɗan a wuyin furu jami'a in ma ta kama sai kun tashi gaba ɗaya za ku fuskanci abokan gaban ku to ku tashi gaba ɗaya mustami'ina kuna gaba ɗaya ku tashi a sannan gaba ɗaya in ya zamo abokan gaban nan naku ba za su san me suke me kuke ba sai in sun ji kun tare su gaba daya to ku tashi din gaba daya ku tare su ba daidai bane wani a sannan ya ce shi bara ya tsaya daga baya a irin a wannan halin shine ake cewa jihadi ya zama faru kifaya yaki da kafirai a sannan ya zama faru kifaya ya zama faru aini ya tashi daga faru kifaya ya koma faru aini kowa a sannan a cikin musulmi dole ya tashi in ya zama ta ɗauro haka din to shine irin wannan ake cewa wala yustazanul abawani fi misli haza ba ma sai an saya neman izinin mahaifa ba a cikin irin wannan yakin inda yake zama kafirai sun mamaye wani bangare na ƙasar musulmi to a sannan ya zama dole in ma sai duk musulmin duniya sun tashi sun tare su za su iya maganin su to ya zama musu dole su tashi su tare su din wa inna min kullu man wa inna minkum laman la yubatti'an فإن أصابتكم مصيبة قال قد نعم الله علي إذ لمكم معهم شهيدا وإن منكم لمن لا يبدأ والله أتكيوكم أنا سامو masu tsayawa daga baya daga baya in an ce a fito a yaƙi kafirai to a cikin musulmi akan samu masu tsayawa daga baya daga baya akan samu wanda su a maimakon da aka ce a zo a yaƙi kafirin su gaba su gaba su wuce amma sai su ringa dagewa daga baya laita aharanna yana jinkiri an ilkitali daga yaƙi ina misali ka abdullahi na ubayya ka abdullahi na ubayyin shugaban munafiqai almunafiki wanda yake munafiki wanda shi a zahiri ne yake tare da musulmi wa ashabihi da jama'arsa wa ja'aluhu minhum da aka ce yana cikin musulmi min harsu zahiri dangane da zahiri ne a zahiri yana bayyana cewa shi musulmi ne amma dangane da badini ba haka lamarin yake ba bari shi makiyinsu ne babba wallamu filfili lil qasami lamun la yubaddi anna lamun rantsuwa ce lami ce ta rantsuwa walla a cikin ku akwai wanda ke tsayawa daga baya daga baya fa ina sabarku musibatu idan da aka je kafsawa da abokan gaba idan da aka je yaƙi da kafiran sai ya zamo musiba ta same ku ko jama'ar musulmi ka katalin kamar ya zamo an kashe wasu a cikin ku wa hazimatin ko an karya yaƙin ku libarin da ya shiga sashen rundunar ku amma ba gaba ɗayan musulmi ba idan musulmi gaba ɗaya suka ce za su tari kafirai to bayan da za a yi Allah ya karya yaƙin su idan aka ga musulmi suna gamuwa da karaya to wasu ne a cikin su kawai suka je yaƙi amma da a ce gaba ɗayan musulmin duniya za su tashi wakaci ɗaya su ce sun ji sun gani za su tari kafirai to lalle sai sun yi nasara akan kafirai lalle sai sun yi nasara a kafirai kuma bayan da za a ce rundunar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ciki a ce an kare yakin ta ta yi wasu a ciki a taba su a kashe wasu a ciki amma dai gaba daya bayan da za a yi a kare yakin rundunar da manzo yake ciki wa illa in ba haka ba fa man kala inna rasulullahi huzima wanda yace manzo sallallahu alaihi wasallam an taba kare yakin sa fa kafara ya kafirta wannan ya kafirta dan Allah ya wa manzo alkawarin taimako da duk ma manzanni nasa inna lana suru rusulana wallazina amanu wa inna jundana lahumul galibuna wala yansuranna Allah man yansuru shi za Allah ya alkawari lalle zai taimaki manzansa to a ce Allah ba zai cika alkawarin sa ba ga manzo ai an kafurta wa ma waqafi uhudin irin abin da ya afku a udu da aka kashe musulmi wajen mutum 70 wa aka yi wa yawa daga cikin su rauni hatta manzo sallallahu alaihi wasallama sai da aka karya haƙorinsa wa hawazina da hawazina kana li adrafil jeshi ya kasance ne ga wani bangare daga rindinar min hasul ganimaci shi ma kuma abin da ya jawo tsayawa da suka yi ne daukan ganima bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a ce za a yi wani abu a ci gaba kawai da harbi ku ci gaba da harbi galabna au gulibna kun ga cewa an rinjaye mu ko ko mu muka yi rinjaye to ku ci gaba da harbi to amma sai aka samu wasu da yawa a cikin su suka tsaya ɗiban ganima wannan ne jawo har aka wato kafirai suka kashe da yawa a cikin su yanda Allah yake faɗa a Qur'ani a surar da ta kare awalan ma asabatkum musibatun qultum kada sabtu mislaiha qultum anne haza qul huwa min indi anfusikum abin da ya same ku ku kuka jawo ku kuka jawo to idan musiba ta same ku kala sai ya ringa cewa kadan amallahu alayya wai kam hakika shi Allah ya ni'ima gare shi tunda wato ba a taba shi ba izlama kuma ahun shahida dan baya cikin musulmin nan da aka yi wa aka yi wa kata-kata harinan ba a cikin su fa usaba ballantana a ce shi za a taba shi yana munna cewa shi ba a taba shi ba an taba musulmi shi bai damu ba matukar da shi ya tsira kaga tun anan ya nuna shi ba musulmi bane na hakika domin musulmi na hakika duk abin da ya taba musulmi dan uwansa ai bacin rai yake musulmi gaba daya kamar jiki daya ne idan hannun dama ba lafiya hannun hagu akwai nutsuwa ko akwai kafar hagu ba lafiya kafar dama akwai nutsuwa ai ba nutsuwa shi yasa musulmi na hakika da abin da ya taba dan uwansa sai ya zama ya taba shi sai ya zama ya taba shi da ransa da jikinsa duk na jama'arsa ne fa idza wahidu fil jam'in tama hawa kat qarrati sarat hirma ruhuhu min qaumihi wal badanu sirruhu fi qaumihi wal ananu to ولا إن أصابكم ولا إن أصابكم ولا إن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولا إن أصابكم فضل من الله والله da a ce baiwa daga Allah za ta same ku Allah ya muku baiwa a wajen yakin da kuka je kafatin Allah ya ba ku nasara akan abokan gaba wa ganimacin ku aka ba ku ganima la yaqulan to a sannan zai dawo yana cewa nadiman yana mai nadama wato anan da rantsuwa da sharaɗi sun haɗu shi yasa tunda rantsuwa ta fara zuwa sai aka kawo jawabin ta shine la yaqulan jawabin in ko aka shafe ya zamo wato jawabin rantsuwar ya shirar akai yanda ibnu malik